بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim yanzu haka muna daren alhamis daren 18 ga watan jimada dola hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kasati na 453 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi albarka littafi imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskiya Layout Zaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina a garin Zaria kaɗai don cima manufofin da awasa da fatan Allah da nufi makon da ya gabata mun kwana babu bayanin fadl salatin jama'a babun da ke bayanin falaloli na sallar jami'i mun karanta hadisan wannan babi inda muka zo muna sharhi da bayanai game da fa'idodin da za a samu a cikin wannan hadisai hadisi na ƙarshe da muka kwana shi ne hadisin abu hurairar da manzan Allah ke cewa ya yi himbantu ya yi ƙura ya sa a tara mai itace ya sa a tayar da sallah ya sa wani ja sallah shi ya ɗauki wasu mazaje su je dukkan mutumin da baya zuwa sallar jami'i a kone gidan shi da duke shi da kowa na shi su kone ina fatan fahimta amma sai annabi haka din ba saboda wata maslaha wadda ke cin rashin yin haka din an fahimta ko to muna fahimta mun zo inda muka ce ma za mu kanta fa'idoji da malam Muhammad ibn Alan Arab da Tobi ya fitar da shi ne inda ya ce al-mas'alatu thalitha ba shi ana ce mas'ala ta uku daga cin mas'alolin hadisi din fi fawa'idi game da fa'idojin malam da yace minha daga cikin fa'idojin bayanin tashdidi fi takhallufi an salatil jama'a li ghairi udhri shi hadisi ya kantar da mu tsanantawa da shari'a ta yi game da kin fita sallar jam'i in ba da uzuri ba ta yadda har za a kona gidan mutum sakamakon haka na biyu malam yace ma qala ibn rajab daga cikin fa'idojin shine abinda ibn rajab ya faɗa وهذا الحديث ظاهر في وجوب شهود الصلاة جماعة في المساجد cewa wannan hadisin zahiri ne karar wajen wajabtar da halartar sallar jam'i a cikin masallaci wa ijabatul munadi bis salah da amsa wa mai kiran sallah fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi أخبر أنه هم بتحريك بيوت المتخلفين عن الجماعة يا ينقرن زوا يقول جدا جمع سكين فتاسل الجميع ومثل هذه العقوبة الشديدة ما لشي إنوان عقوبة مثلني لا تكون إلا على ترك واجب سيبات فارواسي أكن متنيابر واجبيني كم فإنتكو wannan shine magana gaskiya sallar juma'a sallar jami'in bani menene wajibi ne to baicin wannan kuma akwai ta matsala wadda ita ce babi na biyu da mu karanta dole kuma ya zama ana yin wannan sallah kuma a masallaci ba za ku ware kuce muna yin jami'i amma a gidanmu ba kun gani yawa za ku dole ku je ina masallaci ku ringa jami'i a can wajen eh ko da ga gidan ko mun girman shi dole ko wasu gidan ku je ku abin nan mata ne ko aka yadda za su iya a gidansu eh sai yara da suke boarding schools haka irin haka za su iya sallah a inda suke kun fahimta ko amma haka kurin ko ku haɗa kai ku ci a gida za ku ringa yin sallah kuna jami'i ai ba jami'i dai ake so ba to gashi muna yi a'a ba yadda ba sai kun fita masallaci shi jam'in wajibi ne zuwa masallaci a sallah ita ma mece ce wajibi ne jama'a fanci wannan karatun ko Allah samu dace malin sai yake cewa wa qad itarada al mukhalif fi wujubi majama'a ala hadha al iblis dali wa ajabu anhu bi juhin wa qad taqaddama tafniduha wannan wata magana ce wasu masu ganin cewa sallar jam'i ba wajibi bace sune da cikin yan malikiya da wasu malamai sun wato kokarin lalata ma'anar wannan hadisi da yake dauke da ita amma in kun lada a ba an ga an warayo da matsala din dai cewa lalle abin da ya tabbata shine sallar jam'i wajibi ce wa minha fa'ida ta uku shine ce taqdimul wa'idi wat tahdidi alal uqubati gabatar da wato narkon azafa da kuma tsoratawa kafin uquba ta faru ma'ana kafin a saukar da mutum uquba yana da kyau sai a fara mai gargadi da wani wani yawa an gama mene wani cewa in kai kaza kaza a hir kai kaza a hir kaza kafin a ce an masa uquba din wasarrahu annal maf wasirruhu annal mafsadata idhar tafa'at bil ahwani sirrul lamarin shine ita banna idan za a iya magance ta da abu mafi sauƙi minas zajar na tsawatarwa oktufe biyu alal'a'ala min aƙoba to sai a wata da ta wannan mataki na tsawatarwan da zuwa ga matakin aƙoba wanda shine na sama da na tsawatarwa ɗin allah sa kun fahimta yanzu kes muna da shi za ka iya da baki da wa'azi da nasiya ka magance matsalas kuma za ka iya hukunci a kai to idan ya zama wa'azi da nasiha da barazana za su iya magance matsalas to ba daidai bane a kai mataki na shi uquba na punishment din sai a zauna a yi wani da sauransu a bannan kun gane abu saboda manzon Allah ya takaici da mene da tahdid cewa zai kona gidansu ya himmanta da kaza kaza sai bai kona gidan ba kenan wannan in irin haka zai wadatar ba bukata sai an je an yi wannan abu ai ba an hada kare dan kai ta duka ba kun gani shine wasu yaran ko tarbiya da ake a gida wasu yaran za su laifin da ya kamata a masu mazure ne a masu nasiha wasu ko wani kuma a ce yinin da ko kuma je ka ɗebo ruwa zai wadatar to amma da an tashi mai na ƙarshe shine duka sai aka fara da duka ta ga ƙuba kala biyu ce akwai matakin farko wanda watakila an yi amfani da shi zai magance matsalas to amma sai aka wuce na ƙarshe to galiban hakan abin da yake hafawa shine kangarewa mabiya ɗin in yaron ka ne ka saba mai da haka lalefin da za a biyo azizi mai sai ce duka ne kawai shi kenan bari a buga ɗin ya san ƙarshen maganas in talaka ne sai ce ya san abin da iyaka kaza ne kawai shi bari haka za a mishi ɗin ina ba ta fahimta allah samu dace wannan ba mu labari wai ɗan najeriya ne yana ingila irin yana sauri zai ji ko aiki ne ko makaranta da ya fito kawai sai buwan wai yana buwan wai kawai sai aka dakatar da shi 'yan sanda ce ya keta hanya za a ci shi tare aka rubuta mai ko fan nawa ne da aka rubuta mai fan mukaddara fan goma sai ba da fan hamsin ya ce to a sa na kwana biyar don kullum zai sai ɗan najeriya ka ga wannan mentalitin duk duniya ba mai irin wani mentalitin ɗin sai a najeriya za ka laifi yanzu ka biya kuɗin tara kafin ka yi ba ta buji abin nan to ka ga wannan sai a dubu kuma ya kamata a mashi shi ana shi jarbawas koko ce to diya gama saurin ba zai jaraba ba shi kenan ko kuma ya kare oba shi ne abin da maliki ta shi ne abin da imamu sa abin nan sufiyan ibi abin nan wannan muke suna mu'awi dan abi sufiyan yana daga cikin hikimar da ya bi ya mallaki mutane a lokacinsa kun gani don shi ya fada ya ce ba zai bata hannun shi ba idan kalmar shi za ta yi magance matsala idan kalma ta magance matsala to ba zai kai ga mene ba ba zai kai ga sa hannu ba idan aljihu zai magance matsala ba zai kai ga sa hannu ba mutanen kufa ya masu gwamna suka ce ba sai da bai ce a cire shi bayan an sa wani suka ce ba sai dai ce in kullun aka sa suka ce ba zan cire in sa masu wani sai ga da za a shi yasa lokacin da ya shi mulki aka ce an samu amul jama'a sai aka samu haɗuwar kan al'umma gaba ɗaya lokacin shekara goma sha musulunci musulmi na zaune lafiya suna cin albashi da allowancin da mene da komai sannan kuma ana ta cin sauran ƙasashe yaƙi saboda in ba a zauna lafiya ba komai ba zai ba komai rikicewa zai ba amma da aka samu kaga lokacin da aliyu kenan ba a samu cin wasu ƙasashe yaƙi ba lokacin khalifancin aliyu ɗan abi talib saboda rikicin cikin gida kun gani rikicin mene cikin gida ya hana ba wai aliyu ya gaza ɗaya daga cikin waɗannan sahabban ba ne a ilmance da capability na shugabanci matsalar da ya sai ta hana shi motsi kun fahimci wani abin ko to sai lokacin ma'awai da aka shi kenan sai kuma duk ko ya ba da kai har wannan ba su yi mubaya a lokacin ba suka rasu kaji suka yi aliyu ma'awiya mubaya sai zama ya kware da siyasa ina fata kun fahimci labon da haka sai zama kenan yana ya haɗa kan mutane ana ta ci gaba to dictation shugabanci da ake cewa autocratic ko ce shi ne komai na kama karya galibin malam ba alheri ke fatarwa ba yana rubuta gwamnati ne ku je ku bincika mai fara ƙasar rasha lokacin tana soviet ko kanta tari bai faru a soviet haka aka samu kama karya na sojojin mulki a lokacin wanda shi ya lidin zuwa ga mene rugujewar ƙasar soviet kun san soviet aiko soviet ƙasa ce yanzu ana cewa rasha amma da in an ce soviet tana da faɗi da yawa irin wannan ojikistan tajikistan wane ne tantan da yawa suna cikin ƙasar soviet ne tana da ƙarfin gaske da adadin yawa amma sai da ta farfashe sakamakon mene rikicin cikin gida da yi yawa shine shugaban ƙasa zai zo bayani amma waɗanda za a sa masu jami'an tsaro sai su yawan mutanen garin to kaga na mulki kenan bani shugaba ya taso hawo jakin shi zo ana ta murna barka yin lafi ana ta gaisa shi ana murna yau kuma ya zo sai da bindigogi da jiragen sama suna yawo ba mulki yanzu kama karya ne karfakarface wannan abu yau na fata kumfance wannan abu Allah sa kamanta kan cika dai daular usmaniya daula ta ƙarshe ta musulunci a duniya wanda 80s ta rasu ko ko early 90s wannan daula mai karyata ku je ku ɗauki littafin muhammad ali sallabi tarihul islam gashi nan muna da shi a wajen nan ya kawo abubuwan da suka ringa faruwa sarakunan zamanin khalifofin lokacin a wannan zamanin ka wannan era da muke ciki a wannan lokacin ziga su akan ga cewa talaka tunkuza ne sai da matsa kun ji wannan hausa aiko talaka tunkuza ne sai da matsa akan ga ziga su da istibdadi bin ra'ayi cewa ai kawai a ringa ba da umarni ne ko ba wani aikin wani abu da turan ingila ne da tura musamman ma turan ingila su suka yi wannan aiki din ina da littafi da wani mutum ya rubuta wani bature mr hamman ya rubuta littafi yana bada shi spice ne irin yan leƙen asirin ƙasar nan aka tura shi ƙasar turkiya to sai aka ɗauki ni mai kama da mutane irin afghanistan ɗin kaza da kaza sai aka tura shi turkiya sai ya ce ai shi musulmi ne bayan ƙwararren soja ne ce shi musulmi ne amma iyayen shi baban shi wata suna yara an rejecting din shi kaza da kaza kaza mutanen turkiya suka bashi istanbul aka bashi accommodation aka rayu shi Allah sarki kaza da kaza ya koyi karatu har har da shi qur'ani kai kana nan soko kaga don da ya qur'ani kai don da zo ga ya iya sallah ya magana ka shine abin nan sai ka zama basira haka ya zo ya komai ya iya fiqh ya iya tafsiri ya iya komai suka suka su bashi aure sai ce shi yana da matsala ne suka su bashi magani abin nan amma fa duk lokaci ba lokaci na kan gefe na kai report lokaci ba lokaci na kai report ita ma wata da aka turo irin shi din har suka haɗu haka suna musanya report gashi nan dai kala kala wata ma da suka yi mu'amala bai san ita ma ita ce ba sai da ya koma gida hutu ingila da sunan ya koma can abgin san hutu suka haɗu ita a can headquarters ta ingila din cewa gashi sai ganta aka ke ma da ga shi kenan gashi nan haka wani dogon littafi ne rubuta shi haka muna da shi a nan makarantar ina fatan fahimta so abin da yake cewa malasha shine da ya tashi comment akan gwamnatin musulunci da musulmai bai fa musulunta ba ya ce musulmi suna da tsari suna da addini complete package wanda bai bukata komai daga cin comment din da yake nan komai ya ce komai sai da aka tsara masa har tsugunu a bayan gida sai da aka tsara a cikin addinin musulunci ya ce amma abin takaici ba sa aiki da shi arne ne ke faɗin wannan abin to mahalisha sun ce cewa daga cin abin da ya karya gwamnatin musulunci ga khalifa shine sun ƙoƙarin ƙirƙiro mata cewa su ringa istibdali ban san da fasar istibdali da hausa ba wazi is fasara mani istibdad shi ne saboda ni shugaba ne kawai sai dan gaba da umarni kawai ba ruwana da shawarar cabinet ba ruwana da me talakawa za su ke ciki me zai faru kun gani ra'ayin kama karya ko yau mulkin kama karya kawai ya ce to wannan abin aka kudi shi aka shigar da shi mene cikin mutanen ƙasar kalifofin istanbul wanda ya sa wa mutane bore ina fata fahimta sannan kuma na biye ce aka turo musu duniya khalifa sai ta wadaƙa shi da mata da waye da waye na uku kwashe dukiyar ƙasa da wannan aka karya wasu abubuwa ne lissafa su dai wanda zuba zai tana ta wani kanta littafi ɗin aka yi rugusa ƙasa khalifanci ya faɗi wanda shine kuma ba mu san da Allah zai da shi ba kuma saboda istibdadi bi ra'ayi to mu'awiya ibn abi sufyan daga cikin nasarar da ya ci shi bai dauki wannan abun ba yana da kyakkyawar iya siyasa bai da istibdadi bin ra'ayi bai da kaza ya iya kaza ya iya kaza da wannan abu din sai zama baya iya yana iya maintain din matsalolin mulkin sa duk abin da ya taso zai iya handle din sa ina fatan fahimci wannan abu daga cikin hanyar da shugabanci ke zama ya kwali ya kwali shine mutum ya samar da suwaye abokan tafiya ya samar da masu tsoron Allah mutanen kirki masu gaskiya al'akifa al'aufiya duk tafe da ba samu wannan ba shugaban ya shiga uku wani na da na biyu dole matsa da al'amarin shawara shura inda shugaba na sanci nasara dole an hada da al'amarin shura shi sa kuwa har sura muke ta ƙur'ani sunanta shura sotin shura sura guda ɗaya ba aka sa mata suna sotin shura baitin gatanin kuma allah ce wa amurhun shura bainahum sannan kuma Allah cewa shawarhum fil amr shine imamu qurtubi a daidai wannan ayar a cikin tafsirin sa yace wajibi ne ga dukkan shugaban da ke son cin nasara ya ringa bin malamai da masana har gidajen su yana neman shawara ya za a yi kuma har yace idan shugaban ya zama ana ba shawara beji wannan ya cancanci a canza shi ba kun fahimci wannan abu to dole ne zama akwai shugabanci sannan kuma shugabanci zama akwai consultation na masana da wasu ba wai waɗanda suka taya ni kamfen ba ba wanda na ɗan uwana ba za ka ci nasara da irin wannan abun ba ina fata kun fahimta so mai awo yana daga cin hanyar da ci nasara kamar ke gama shi ne yana da shawara sannan kuma bai ɗaukan mataki mafi tsauri idan akwai mai sauƙi ne zai magance matsalarsa wannan shine abin da annabi ke cewa da aka zo sulhu ya yace ba za su taba tambaya ta wata mas'ala wanda akwai yarda Allah a cikin ta ba ko kuma a bani zaɓi tsakanin abuwa biyu wannan akwai tsani wannan akwai sauki annabi ce sai na ɗauki mai saukin sallallahu alaihi wasallama kun ga abin da Allah ce da shi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in ka kalli manzon Allah rahama ce ga talikai ko ba haka ba ku duba da manzon Allah je muke katu dalibai a nan makaranta muna kan hadisin salama wanda ya je yau zihari ga matan shi da azumi wai saboda bai haƙuri da mace sai ce to bari ɗauki matakin da zai kare kanshi sai ce matan shi in ya sa da ita da azumi kamar ya sa da ƙoshi ne kuma sai ka sa haƙuri isa da ita yanzu kaga akwai kafara akan shi kenan ɗayan guda uku annabi ya ce kai eh kafara ta kanka kana da bawa da zaka yanta sai ce shi dai in ba wannan ba bai da wani yau wuyan shi kenan ce tafa to kana da kuɗi da zaka ciyar da azumi su mutum 60 yace tab jan ba komai a gida kace to yanzu azumi 60 ya kama kai yace tab maza Allah akwai abin da ya ja wannan matsalan ba azumin ba kun fahimta to tsakai da Allah kai da alƙali aka zo maka da wannan kisa zaka yi ce kai dan renin wayo tashi ka ba mu ko ba haka ba sai matsala ce zauna ana nan sai aka kawo wani baho na dabino ce to ɗauki wannan bahon guda biyu je kai ka fara da shi ya ce a wani gidan gidan da ya fi gida na rashi aka ce ce to duk gadar madina tsakanin gabas da yamma ba inda kamata a ce da mina nan sai gidana ka ji kici ba ya zo da wannan matsala kuma ka ji ta sabon matsala dan Allah in ba manzan Allah ba zai iya maganin wannan matsalar eh ai sai bugu ce kai dare ni wayo ne amma sai mazalci shi ke na ɗauka ka je ka ciyar da gidan ya zama ka fara a kanka ka ci da ka ci da gidanka rahama ta manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama haka manzan Allah fa yazo tar da mutane mata da ake ta kada masa ganga gender equality there is no gender equality politician they feel yi masa kar ana ta turu turanci ana taban gender equality mata su fito a basu makaman siyasa mata su fito su takara kai tsakani da Allah ka lura sai mace ta fito da nunukan ta haka da wannan PDP ko APP ka ka kalla da kira mata kyau wannan aikin bai dace da ita ba ko kuma a ce to tun da gender equality ne ga faskare ka ganta da diga ta dage tana sarawa zaka ce Allah sarki wacce me fara ita saboda Allah raba to amma ana jin da manzo Allah ya zo duniya ya same ta duhun da ke da shi a lokacin mata Allah ku jokanta ga littafi na Muhammad Ali Sallabi muqaddima shi na sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku jokanta ya akata da mata mata mata kayan gado ne uban sai ya mutu ko mulle dari ya bari ba za ta kaji ko naira ɗaya ba hasali da matan baban da su ƴaƴan duk babban wa zai hada ya gaje shi gaba daya duka zai gaje su gaba ɗaya in ya duba waɗanda ya zaɓa cikin matan uban in yana son wasu mai da su matan sannan kuma sauran aurar da su kawai sai da su da ya ga dama aka aka da mata fa da manzan Allah zai ce a'a yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu ahad al-unthayayn Allah sai kashe wannan al'ada ce a ba gadar su za a yi ba su ma za su gado amma na biyu ya dauki kashi biyu namiji kashi biyu mace ta dauki kashi daya ina fata kun fahimci wannan abin yanzu an kawo mata solution a matsalar ta koko an jefa ta cikin matsala ne an kawo mata mafita a cikin rayuwa ke da ake gada ina fatan fahimta idan mace ta aure idan mijinta ya gaji da ita ya ga ta tsoho bai yi da ita kuma yana tsoron kada ya sake ta ta gudu ta bar mai 'ya'ya sha wahala kun fahimta ko kuma yana jin haushin kawai zai aure ta sai mata zahari sai ce ai anti alai ka zahar ummi shi kenan ta shiga uku ita ba mai miji ba ba mara miji ba tana nan a rataye kenan da manzon Allah zo mai yi sai ce Allah ce a in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkara min qawli yace ƙarya ce ba uwarka in ba wanda ta haife ka ba an soke wannan karatun ba saki bane duk wanda yayi haram yayi laifi to amma kuma zai dawo da ita amma punishment din shine sai wata wannan kafara guda uku din an kawo mace solution ko ba a kawo ba wanda ta kawo matsalar kaula bintu salwa ta samu manzon Allah mijina ya tatse da tas maza suna wannan zaluncin fa ya tatse ta ayyan goma sha ba nono a tsaye fata ta fara ta moji ta moji ba ta da kazar kazar wai a lokacin ne sai ce shi zai dauko ta isha uku shi kuma nan kuma zai fanta ba ita kuma abin nan Allah akwai adalci a cikin wannan lamari to haka yi wata ya batta kuma da rikicin yara da biyan kudin makanta da kai su makanta da ɗauko su shi ne ta yi saman ta Allah cewa rasulullah ka ji abin da aka yi da mijina a duba wani abin an bai ce to ni Allah bai ce da ni komai ba ta ce ya rasulullah a duba shi ne Allah saukar da mene qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah saukar da ya ce ya ji dan da ta gama manzan Allah bai ba ta amsa ba shi manzan Allah bai abu sai Allah ce sai ta juya ta koma fada babba kenan ko ba haka ba ta ce Allah ka ji kuka na Allah ce ya ji kukan nata kuma to ga dokan da aka sauka an ba mace mafuta ko ba mata mafuta ba zo manzan Allah ya zama rahama ko bai zama rahama ba to ka dauki matsalar ila'i da mujin kawai sai mutum ce ya fushi ni ba ruwa na ita sai na shekara kaza ba sai mutum ajima ta shi ita bai sake ta ba ita kuma tana da kuma ba zai riga saduwa da shekara ɗaya shekara biyu da annabi ya zo sai Allah ya ce a'a lilladina yuluna min nisabi arba'ata ashhurin ina fata ma duk wanda zai ilahi to kada ya wuce wata hudu duk fushin da aka da mata ka ce ba ka sare ta to kai wuce wata hudu kana wuce wata ka zama mai laifi alƙali zo sauki zaunar da kai cewa to ko dai ka koma ka ci gaba da mu'amala ita ko kuma ka sake ƴan mutane ina fatan fahimta ba na uku ba cewa a jira ka za ka yi shawara kawai magana ce shi kenan yanzu an ba ta mafita mace ko ba ba ta mafita ba in mace za ta tafiya da sai ta kama ya daji ta tafi wani wulakanta wani ma sace ta zama baiwa amma annabi sai ya ce a'a in dai tafiya ta kai kasar ka ta tafi ita kadai sai ai mene sai da muharraminta ka auna ko a titi yanzu a nan titi ka je ka ga macen da ke tafiya ta kadai ko duka su mata suna fiya su kadai sai ka kalla da kyau situation din sai ga ba wani ba immunity sosai ba power amma ka tsaya ka ga duwa da taho da mijinta sai ga hawaniyar ga take a titi ba ko ba haka bane ba sai ga kalla da kyau na ba ku a sami inda ka kalli sai ga hawa a gari ne ma ba a daji ba sai ga wani hanyar ga take tsaya min kaza da ke min kaza tana ta abin yaro ta dan liƙa mai ba ko ba haka bane ba yanzu musulunci bai ba ta bai zama rahama gare ta ba zuwan manzan Allah ya zama rahama kuɗi in ka je lokacin ana skasti na kuɗi malam in ka je ka ci bashi da riba ake ba da bashi haka kurin mutum ɗauki kuɗin shi baka ci bashi ba zai ba da sai a ce to sai ka ba da riba za ka dawo da shi nan da wata shida e nawa za ka dawo da naira mil ka an shi naira dubu ɗari sai a ce to za ka dawo da dubu ɗari da hamsin nan da wata shida kuma bayar da ka iya sai ka ansa wata shida na yi sai ka zo ka ce babu kudin ba samu ba to ya za a yi sai a ce to ko dai ka biya ko ka ƙara to na za a ƙara ta ce to an baka wata wata shida za ka ƙara dubu hamsin wata shida na yi hamsin ba ta daura sai a ce to yanzu fa gaga abin ya yawa yanzu kuɗin mu dubu ɗari biyu ne a hannun ka fa kuma yanzu wata shida yanzu ka gan za a ƙara hidin ka ba dubu ɗari uku nan ba haka ana nan tana ninkwar ba sai ka ga ka an shi dubu ɗari amma ta koma naira miliyan hamsin masu harkar banki sun san da wannan matsalolin kun fahimta masu harkar banki duk wanda ke cin bashi banki wajen gwatan bai shi yake karewa kuma su ba excuse sai kaga an kai karshe mataki ya kai ga matakin har mutum sai ya zo sai da kanshi saboda rabata mai karfi ba ya zo ce to shi fa bai da kuɗin biya saboda in ya bari aka ci gaba to ko da ya sai da kanshi ba zai biya ba sai hada da 'ya'yan shi da matan shi sai zaɓe yanzu shi ya sai da kanshi inda canji ya ɗauka ba 'ya'yan shi a ɗauke shi a bawa su su ce zuba da 'ya'ya haka manzo Allah ta da wannan duniya ku jama'a sallallahu alaihi wasallama wani kuma in ba haka ba zai iya ba iyalan sai su zauna a shawara ta ce to a ɗauki ɗan labi a ɗauki ɗan labi ko ɗan labi ko DJ ita aje a sai da ita wannan ba wata da ba duka an shiga wannan amma da manzan Allah zo sai Allah ce ya lazima la ta'kulu riba adhafan mudha'afa Allah ce a a an hana har Allah ya ce ma a total baqara inda Allah mun kirke cewa fa illam fadhanu ya ahli alladhina adharu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum fa illam taf'alu fa'adharu bi harbin min Allah Allah ce duk ribar da aka ci da ta soke ta kan mutane a watsi da ita a biya asalin kuɗi in mutum ce biya kwato shirya yaƙi da Allah da manzansa aka soke annabu ya ce to babana abbas ya ba da riba da yawa a tajin bude shi na farko an soke tashi ribar duk wanda aka ba naira dubu ɗari dawo da dubu ɗari iyaka ta kenan fala kuma usu amwalikum la tuzlimuna wala tuzlimu la tuzlimuna wala tuzlimuna ko ko ko an soke shin manzan Allah zama rahama ko bai zama rahama ba to wannan ba ma lacca muke wa'azi ne kawai mai gifto a wannan wajen don haka ka je kai nazari faɗin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzan Allah da aka aiko shi rahama ce ga duniya kuma har yau manzan Allah rahama ce ga duniya dirrin da ake ciki a duniya da za a yi apply na method na tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya za ta wange wannan ya matsin da ya tar ya fi wannan amma gaba ɗaya sai da ya share shi a duniya sai da ya zama mutum mace za ta yi tafiya tun daga nan har Legas ba mai gadi ma ba abin da faru ta kai ma za ka yi tara awakin ka daji ka fito ka abin nan a nan najeriya da muke shirya musulunci lokacin shau ɗan hodiyo ku je ku karanta in faƙon mai so sai ya zama mace fa sai ta aje sai ta daka fara in ta daka fara sai ta fito ƙofa gida ta aje ta ɗau ƙwara ɗaya ta sa sai ta ɗauku sisi ta rubuta ko sile ta rubuta jimana shi ne kuɗin sai ta koma gida abinta ta bai shi don da zo zai siya sai ga ccc sai ya zuba ya ɗibi nashi ya zuba ya ɗibi nashi in yamma ta sai ta ɗauki ga kuɗin akan faifai fa ta kwashi kudinta ta koma gida kuma ko sisi bai bata ba albarkacin kiran musulunci eh shago gare ka na shaddoji sai ka rubuta kowace ka sa mata kudi kawai sai ka tafi gona ka bar shi kowa ya zo shiga kawai sai ga kudi wannan ta naira dubu goma goma ce sai ka bambana aji kowa ɗauka sai ka zo ka kwashi cinikinka ba wanda ke jin wani abu rahamar musulunci kenan jama'a wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ba aiko manzo Allah ba sai face rahama ga bayi shi sa kun ga wannan matsalar kinnafin da ake ta matsala kinnafin kinnafin so iba daga ina yazo suwa suke generated din shi suwa suke engineering suwa masu supporting su menene da a ce musulmi za mu nutsu simply za mu yi maganin matsalar wai ba washe ya ce wayo na san naki wayo ya san naki ko ba haka ba wane eh na ga ka an biya ka kudin fanshan ka to abinda zamu yi na iya wata kasuwa da duk kullun za a samu rubu 200 ka kawo kudin nan naka in na diba zan je jujjuya mana zaka ga samu ni ko 10,000 kake bani shikenan sai ka ce naki sai ya kuma kaga ba cuce ka ko shine ba ke cewa wayo na san naki shine duk abin da ake na shirya da mene idan mu musulmin zauna mun tsara abin mun nazari irin nazari na fahimtar addinin musulunci mun yi amfani da kwakwalwa productive memory masu rai daga cikin mu simply za a maganin matsalas amma matsalas ita gwamnatin tarayya da security na Najeriya da suwaye sun sa abin sai wa kullun karfi ake so a sa kullun karfi ake sa an ce an so jirage masu tuka kansu an ce an jo jirgi mai hangen nesa kilomita kaza mai kallon ƙasa can ƙasa mai kilomita kaza an ce an so makamai iri kaza me ya ragu me ya ragu a cikin abin da ake hanzu in nan ya yi lafa sai ka can ya bulle in nan ya lafa sai ka can ya balle yanzu an ce ana can sakwata ana ba babai ana da mota da a gama rahoton ƙarshen ta kuma sai ka wajen ya ɗauka saboda ba a ɗauko hanya ba shi ne ishi ita matsalas akwai method ɗin za a iya magance ta simply sai aka ce bara ɗauki mataki na kisa bara ɗauki mataki na bambambin wannan ba shi ne magance matsalar ba in akwai yadda ka magance matsala cikin sauƙi to haka ake magani idan kuma ba ka yi ba ƙarshen ta in ka je ƙarfin sai zama kuma bai ba ka fa'idar ake nema ba ku ɗauki misalin dr ahmad gumi dr ahmad gumi kaga musulmi ne amma ba mu'tazili aqida shi ba ta da kyau aqidanci amma metafin da ya dauka ko da za a iya samu wasu kurakurai amma akalla ya fi ba da fa'ida fiye da yadda rundunonin tsaron najeriya suke dauka suna bayarwa ya ba da fa'ida ya more effective to na ma za a hada da abin da su suke da nashi a ce haɗin guya za a yi da irin wannan tsarin su abin da suke shi ne dai kashewa kamawa na gama abin nan kama abin da ya ɗauka shi ne yaya za a yi waɗannan mutanen mai matsalolinsu tukuna kun fahimta mai matsalolin waɗannan fula waya aka yi mutane da aka san su a daji rikicin haɗa su da ɗan sanda ko mai anguwa suna makyarkata sai ta sai da shanu suna zuwa suna roƙo ya aka suka juye suka raina kowa ko shugaban ƙasa suka kama sai ya gaya masu wallahi sai wannan dogo tafiya ko gwamna ba gashi suna kamawa ba ka ce kai ne sanar sai ka gaji ka ce tafi tashi waya yau ka ta cauda maka bulala kowaye sai a ɗanɗana wani abin to me faru waɗannan mutane suka koma cikin wannan halin me yasa ba a studying ba su jami'an tsaro ba suna da department da wanda suke studying irin wani abin in kasashen turai tun da an gama nazariya akan matsalar tuntuni za a je a zauna a yi nazari yaushe abin ya fara daga sha ina fito ya za a ya za a yi a magana abin to yanzu wannan matsaloli sun faru ga sanar ana ta yaƙi ana ta jefa wa ana ta harbi har yau ba mu ga maganin matsalar ba kuma abin da muke faɗa mu musulmi mu abu ke cutarwa mu musulmi mu abu ke cutarwa su kama musulmi su zalunta su masu satan mutane ɗin su kuma aje 'yan sanda da sojoji da yan tsaro da 'yan banga su harbe su su aka kashe su sun kashe musulmi su ma musulmi sun kashe su inda ake sa bama-baman suke tashi a ina ake sawa a ƙasar musulmi zamfarace katsina sokoto maiduguri yobe ina ne nan ake jefa wani bama-bama inda an jefa sa umma ahiya da inugu yau kuma an dawo ana jefa sa ina zamfara sokoto ina fatan fahimta to me method din da abubuwan da ta gube dauka shi sa ce yana is more effective saboda matakin da ya dauka yanzu ya je musu wa'azi har turjin nan na ga zaman da suka yi da turji da shi dr ahmad goma da suke cewa shi ba dan dr ahmad goma da ya kira taron ba ma fa shi wallahi ba zai zo ba saboda waɗannan ga su mataimakin gwamna nan ga ya bakaƙe maganu a kansu ya ce ba su da amana ba su da gaskiya ba su kaza ba sai su tiyaci taro ba kuma ya ce shi yanzu don an kashe shi aikin banza ya ce da ba baharin daji kuke cewa shi ne matsala ba ya ce to yanzu kun kashe baharin daji yanzu ba ga turji ba ya ce to in kun gama da turji akwai turjawa shi ne abun Dr. Ahmad Gume pointin wani magana mai mahimmanci amma an bai da abin zancen banza ya ce mutum ne shi bai shiga wannan satan mutane ba misali ko da aka tashi a kan fulani sai aka je da rigar shi da baban shi da bafan shi da an jefa masu bam an kakashe shi ya yi saura ba shanin ba garinsu me zai faru take revenge abu na ƙarshe shine zai ɗauki matakin ramuwa ne kawai bai jin wani wayar aziza aka yi mashi bai jin mene wani abin da duk tsoron barazanar kisa wannan ba zai dame shi ba yaga an kashe wani ba zai dame shi ba wasu ba da digirorinsu fa amma saboda zuciya inda mafalata ne an kashe baffa an kashe kawo an kwashe sai ce ba ta digirin zai jefa da shi ma zai shiga cikin masu ɗaukar masali amma da gumi da wa'azi da jawo hankali menene a nan hanya abuja ya je buɗe masa ɗan kilas haka ɗan dogo haka ya ɗan gina shi ma ko falasta babu aka ce za a sun yadda za su bar wannan aiki na ta'addanci aka shiga to za a fara karatu su yace shi suka matsa mai ma ya zo ba sai an gama gini ba a fara masa karatun islamiyya da boko din haka dai ma bai shirya ba suka matsa aka zo aka fara karatun da mutum ba su wuce mutum 60 ba mutum ko 30 ko 60 yace a yanzu a lokacin last two kirkin da iska wannan magana yace yanzu zina dalibai sama da 600 a wannan yankin wajen kawai wanda wayannan sun aje makamai sun yi da zo su ilimi ne to in mutum ɗaya irin wannan me yasa ba za a irin wannan aiki a dukkan lokacin gaman da ake da su a najeriya ba musamman auren da abin da yake faruwa me yasa gwamnati ba ta shiga da gaske ce wannan abin ba kaddara sai an samu su kangararu saboda ana samun kuɗi ba su addini wannan abin ba amma aka jawo da yawa sai a samu taron ba wannan abin a je a karantar da su a gina masu nomadic education a raya shi lokacin baban gida aka yi nomadic education ana bin su riga-riga da bakin ruwa ana mene da makiyaye da suwaye ina kudin da ake wa da wannan nomadic education ina suke zuwa ko mutane cikin jahilci da tsuwa ne to abin da ake cewa shine madadin a ce gwamnati ɗauki matakin bambamai kashe-kashe wane ne ko kuma mutane suna ta tafi wasu malaman ma suna cewa a kashe duk in aka ma a kashe wallahi is not a solution wannan magana amma ba su san yakin sunkuru bane shi yasa sai su tambayi america me ake cewa yakin sunkuru su tambayi america ta dandana yakin sunkuru ta ji ta yi afghanistan ta yi a iraki ta yi a waccan kasan haiti ne ko ko wani inda wajen masu karar idanu wannan vietnam ta yi ta ji ku tambayi america yakin sunkuru ana cin yakin sunkuru da yaki da karfi ne a'a mutane suka kamar aljanu haka ne fi rafa yace ka ga mun nan oya ko wallahi kamar aljanu muke idan ka taro mu ta nan wajen sai mu kulle can wajen in ka taro mu ta sai mu kulle ta can ina fatan fahimta wani abu so mu abu da muke wa shawara duk da shawar malamai ma ba wata kima take a wajen gwamnatocin nan ba ba a ji wani abu kuma waɗannan mutanen kawai malaman suke saurare ko dai ɗan ɗariƙa ko izala shi kawai suke saurare su ne da sauran abin da suke faɗa ko da ke malaman sun sai kuma su kuma abin zargi saboda rashin iya aiki ko kuma zalunci na gwamnatocin da muke da su tun daga masu shugabanci siyasa din har jami'an tsaron sai zalunci duk abin da ka faɗa kai ba shi sai a ɗauki wata kalma ce wannan za a kawo rashin zaman lafiya amma abin da ka kawo na zaman lafiya kuma za a je a kai rahoto a kan shi ba ko ba za a aiki da shi ba abin da muke cewa da shawara shine a canza salo a ƙara wani salon daban a ɗauki tunanin yaya za a magance matsalas ‘yan najeriya ne ake kashewa su mako ‘yan najeriya suke kashewa musulmi ake kashewa su ma musulmi suke kashewa su duk tattalin arzikin na su ake rusawa namu ne na musulmi na ‘yan arewa duka dai nan abun nan kan yake karewa to wallahi mu zauna mu gano abun kuma ina faɗa na sha faɗa cewa in muna ganin mutane suna ganin talaka ake farawa ko ai gashi ne ya fara bin su suma wata ran har wanda yake ganin ba zai iya shiga matsala ba sai ta shafe shi ma sai ta shafe sai da kawai mu addu'a Allah kare mu ga wannan shari din Allah tsare mu jama'an fahimci wannan abun ko mu ni sharu mu kenan a samu yadda za a gano a magance matsalar nan ta hanyar limana diplomasiya ta siyasa kuma na taɓa faɗa wannan ƙasar ta faransa Allah tsine waɗannan shugabannin ƙasar faransa ɗin Allah tona masa asiri ma musu Allah kamata a Najeriya a ce an kansilin ɗin embassy nasu a ce su fita wallahi talla ba mu da bukatar faransa a najeriya wallahi ba mu da bukatar ta ba mu da bukatar ta arzikin da muke da shi duk abin da suke su daina kawa ba dai biro ba ne sai kamfanin su na total sai duk su fita duk su daina da irfa isa dokan hawa mashin ba a ƙasa mutane su dinga yawo ba ai mu ci gaba da yawo ma ƙasa kawai kenan a ɗauko jakuna da dawaki da raƙuma mu dinga yawo a kansu amma a ban mu zauna lafiya to amma ina amfanin kana da mota jeep ba da ma ka tafiya da garin zuwa abuja yanzu ba gara baka da zaman lafiya ka hura ka kana laƙaƙam laƙa haka kai ba tsakai da Allah ba eh nan nan da abu kaduna yanzu aka ce ka tafi kaduna wallahi ba kowa zai je ba na ba tan fanci wani abu a kore ta an kama ta da kaza kaza an kama da kaza an kama kaza su jami'an tsaro sun san wannan abu an kama wani abu an kama da kaza an shigo da makami iri kaza daga ina wace ƙasa aka shigo in an ce ba a san wani shigo da makama ba amma daga wace ƙasa aka importin ɗin kaya kaza sai a sa hukumar diplomasiya hukumar najeriya ce ce tana buƙatar idan aka kilar daga can waye mai kayan da kaza da kaza abira ce daga can ba sani ma ba a sani ba ina fatan fashe wani abin umarni shara muke magana shine dai najeriya dai ce ƙasar mu ta gado da inda ka je sunan ka ɗan gudun hijira ko da an baka nationality amma dai dan gudun hijira ne kai ba kasar ku bace amma nan sai ka fito takara ka buga fasta kai ma amma zaka je America ne dan baka visa ka ce kai ma ka fito fasta takara kai ma dan takan sai a ce kai kuma daga ina kaga mara kunya wanda ka fata din ma ba dadin suke ji ba Allah dai samu dace abin da muke cewa shine abin da malam ke cewa shine taqdimul wa'id wa tadid alal uquba gabatar da narkon azaba da gargadi akan gabatar da ukuba din wasirruhu shine sirrin abin annal mafsadata idartafa'at bil ahwal banna idan za ta kauce da mataki mafi sauki min zajar na tsawatarwa uktifi bihi alal a'la min uquba sai a wadata da shi ba sai ai wacce uquba mafi tsanani din ba ina fatan fahimta wannan kuma har a cikin gidajen ma haka zamu yi yace nabbaha alai ibn daqiq al-8 malam ibn daqiq al-aid shi ya fadakar da wannan fa'ida din kaji kun amana ta ilimi kenan na gaba sai malam ke cewa wa minha ana fi qalal ladhi nafsi bi yadihi a cikin hadisin annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi laqad hamamtu ko to nan daidai da annabi ya ce na rade da Allah wanda raina ke hannunsa isbatu sifatil yadi lillahi ta'ala akwai tabbatar da sifar hannu ga Allah madaukakin sarki alal wajihin ladhi yaliqu bi jalalihi ta fuskar da ya dace da daraja Allah da girman Allah din fa huwa kal qawli fi sa'iri sifat wannan kamar maganar mu ne a sauran siffofin Allah madaukakin sarki wa huwa azza wa jalla munazzahun min mushabatil khalqi fi kulli shay Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne da ya kama da mutane a cikin dukkan abubuwa mawsuhun bi sifatil kamali Allah ya katibihi wanda abin siffanta ne da siffar kamala wanda dace da shi jama'a kun fahimci wannan abu shi yasa wannan sharhi na muslim yana daga cikin sharhoyi mafiya nagarta da ake da su a duniya ko ce ma ba a samu dai wanda ya fi shi ba saboda yadda yake da inganci a bangaren fiqihunsa haka yake da inganci a bangaren arabiya haka yake da inganci akan usul na fiqh haka yake da inganci a bangaren aqida da haka wannan hadisi wannan littafi kankat ne duk wanda ya same shi to ya samu komai a kamar da abin da shafi sai muslim insha Allah ta'ala sauran tafan ba su wadatar da kai in kana su kace ka wadata daga wannan ba amma wallahi in kana da wannan zaka iya wadatuwa da duka sauran sharhohi din kuma duka duka zaka bai wuce 1500 kudin shi mujalladi 45 kusan mujalladi hamsin kuma dubu ɗari biyar za ta baka wannan littafin idan ba ka da dubu ɗari biyar simply sai ka je play store kun gane kargogulin cewa abin nan albaharul muhit sajjad za a gan shi gashi nan sai ka sauke bai wuce naira ɗari ba amma dai baka littafi a sai dai ka ringa duduba a abin nan ko kuma ka ringa yin printing kun gane ko kuma ka je almaktabatul waqafiyya google search ka rubuta almakta sai ka sa albaharul muhit sajjad kun fahimta Ali Adam al-Ethiopi sai ka rubuta al-maktabatul waqafiyya dan nan yafi kyau sai ka juya sai ka sai ka sauke shi ɗaya bayan da shi zaka sauke da shi a cikin PDF ɗinka zai riga ka masaukin ko yanda zaka kato ko ta kowa sai da ake amfani da PDF to ɗayan hanya biyu zaka samu wannan amma in so samu ne ka aika aikin haji dan ba samu shi anan ɗan kasuwa mu kaga ba su kawo wannan littafin ba ya kawo ya aje ta kallon shi ina ba ta fahimta kowa zai kwaci dubu ɗari biyar da biyar kun fahimta to Allah samu dace so anan malam Muhammad ibn Ali Adam Asubi abinda yake so tabbatar maka wata aqida ga cikin aqidunmu na yan salafiya mu yan salafiya ahlus sunna wal jamaa wato muna da aqida ne irin ta mazan jiya duk abinda Allah da mazan sai tabbatar wa kanshi na sunaye da sifofi zamu tabbatar da wannan a matsayin sunayen Allah da sifofin Allah ba tare da mun ƙoƙarin canza su ko gyara su ba ba mai ikon canza ko gyarawa kun fahimci abu amma 'yan bid'a daga cin jahamawa da mu'tazilawa da ash'ariyawa da maturidiyawa da kullabiyawa wanda su ne aka ba sani a nan wajajen ko to su kuma suna gan cewa a'a bai dace ban Allah ce na da siffa kaza a bata haka ya kamata a yi mata kwaskwarima to mun sha bambo a wannan wajen anan kun ga sai Allah ce annabi ya ce wallazi nafsi biyadi na rade da Allah wanda rai nake hannunsa anan sai annabi ya tabbatar cewa Allah madaukakin sarki yana da me kenan yana da hannu ni yanzu ka ce na ce maka Allah na da hannu ka ce me dani sai ce maka annabi ya ce wallazi nafsi biyadi hujja ta kenan in ka nemi ƙara sai ce maka Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka eh inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim masu goya suna ga hannun Allah na kan sun ce to kaga Allah ce hannun Allah yadullahi an fahimta in ka mun ƙara sun ce maka waqalatul yahud yadullahi magalula yahuda suka ce hannun Allah a makalkale suke Allah ce gullat aydihim hannun su ne aka murda aka makorkashe su bal yadahu mabsutatani hannayensa guda biyu ne ma ƙarya ne ba ɗaya bane yunfiqu kaifa yasha abu da suke yi na cewa yadda ya ga dama sun ce da dukkan dalilai na to kai da kace ba za a ce Allah na da hannu ba sai dai a ce ni'ima ko karfi to ina naka dalilin sai ce eh to yanzu in aka ce hannu bawan Allah kalli hannu ba kenan yanzu kana nufin Allah na ce abu ba haka nace ba nace dai Allah na da hannu ha to yanzu ka ce mar Allah Allah ya kama da mutane kenan sai ce ni ban faɗa ka ba abinda Allah ya tabbatar kan shine na fatabat kawai ya ce na ce yana da hannu kuma Allah da faɗa hannu ya san menene hannu a ƙwaƙwalwata to iyakan wannan limit ɗin na fahimtar iyakan nan Allah tsaye da ni domin Allah bai ga mun hannun shi na da kaza ba da kaza dan ya ce min laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba irin shi da haka dole ya da cewa Allah na da hannu amma ba irin na mutane ba ina fatan fahimta dan ya tabbatar da hannu na san hannu amma ya kora mithliya mithiliya ba ta shabu Allah ya kore ba mithiliya me mithiliya abin da yake iri ɗaya keke da keke amma ta shabu ana iya samun kamanceceniya shi sa ku lura a ƙur'ani da suna kaf ba inda Allah ya kore ta shabuhi tsakanin shi da bayi kwa kun da tunata ayar da ce laysa yushabihu shay'un ko wani abu haka ko hadisi hmm? bayan da Allah ya kore in ka kore ta shabihi to za ka kora hatta asalin ma'ana kenan sai ka fada aƙidar ɗan bida da kake tsoro ina fata bance wani abu shi sa imam ibn taimiya a cikin tadmuriya haka na a sheik ali salih a cikin shan yawa da hawiya da kuma shan da shi ma wannan malam usami yayi wa alwasidiya duka sun tabbatar cewa tashabihi da siffofin Allah da na bayinsa ana samun limit da suke haɗuwa a wajen ma'ana in an ce hannu ka san me ake hannu amma inda bambanci yake shine tamamul ma'ana wa sifa wajen cikar ma'ana da sifa zan ba ku misali yanzu idan aka ce hannu hannunka mai yatsu guda biyar zai ɗaukan wannan gora ko amma wannan hannun ƙwara ɗin ka ce ɗauki teburin ba zai ɗauka ba ka gana da limit a wajen ƙarfinsa ballantana ka ce ɗauki dutse amma hannun allah fa ce allah wa alƙafil arrawa sai an tami da bikum duk girman dutsen da kake gani Allah ɗauka ya riga jifa da shi kawai ina fatan fahimta kaga a wajen ƙarfin ma ba iri ɗaya bane ina fatan fahimta wajen ma'ana ba in aka ce Allah na ji eh mun san Allah na ji to kai ma kana ji sai ce ah ka kamanta Allah da mutum a'a ji da Allah na so ka fahimci Allah na ji ba kurma bane ina fatan fahimta amma shin jin Allah da na mutane iri ɗaya ne eh ba ɗaya ba ne amma asalin jinfa Allah na da shi ina fatan fahimta shi ne sai ka ce to ai kai jinka yana da limit yanzu mu da muke wa'azi na duka abin da muke nan muke eji amma abin da ake a gidanka ba ka ejiwa yanzu amma shi Allah fa yana jin abin da muke yanzu yana jin abin da ake a wancan masallacin da wancan da waccan ƙasar da waccan ƙasar da wanda ya shige ƙasa da ko me aka yi Allah yana ji kaga ashe jin ba iri ɗaya bane amma sunan asalin ma'anar suka hada to in kai haka sai ka zauna lafiya a matsayin ahlus sunna ka tabbatar da Allah abin da tabbatar ma kansa ka kore mai kuma kaskanci da naƙasa ina fata domin namu naƙasa ne a ce kana nan kana so ka jaba da ke dama ka ji ba kaga naƙasa ne gare ka to amma shi Allah ba haka yake ba ina nan ina kallon kuma na son ga abin da ake bayana amma ba zan iya ba kaga naƙasa ne a gare to shi Allah ba haka yake ba jama'a na fatan fahimci wannan abin dunkule muku dai mu ibn taymiya ya kankat cewa duk wanda ya tsaya ja'in ja da kai game da siffofin Allah madaukakin sarki yace kar ku tsaya kuna musu da shi yace maka bai da Allah na da siffa kaza ba bai da Allah na sakowa saman duniya ba bai da ma Allah na sama al'arshi ba bai da Allah na ji ba bai da Allah na gani ba bai da Allah na dariya ba bai da Allah na yarda ba ko yana fushi duk bai da wa'ina abubuwan ba sai ka ce tsaya malam bar muka tambaya tambayar farko shine ka yarda akwai Allah ibn taymiya ce tambayar zaka me kenan ka yarda akwai Allah me zai ce zaka zo ce halillahi mawjudun me zai ce maka na'am Allahu mawjudun ko kun fahimci wannan magana to tambaya ta ibn taymiya sai ce shi ma ka tambaye shi hal anta mawjudun kun gane zai ce menene zai ce lasu mawjudun kenan dole muka zai ce eh ni ma mawjudun sai ka ce to kai ma ka kamanta Allah da mutum kenan kun ba jora abu ka kamanta da Allah don kai mawjudun kuma Allah mawjudun to kai ma ka kamanta Allah da mutum zai ce ha ai ni wujudullahi shi isabiqun wane ne sai ka ce yawa akwai bambanci tsakanin wujuduka da wujudullahi kenan ko to haka duka sifofin su ma suke shikenan kawai ina fata an fahimta ba wani abu shikenan ce ƙa'ida ma yasa ya ce alkalamu fi sifati far'un an kalam fi zati alkalamu fi sifati far'un an kalami fi zati matattaunawa a kan siffofin Allah da ake ta ja'in ja ce kakku ja wahala far'i ne a gama da asalin shi ne asalin shi ne al'azat samuwar Allah ko rashin samuwar shi ɗin yana fatan kwanci wani abu to kuma tsakani da Allah in ban da abin ‘yan bida'a yaushe Allah ƙur'ani zai disqualifying ɗin gumaka da cewa ba su cita abota su basu ba saboda ba su da sufofi kuma ku zo ku ce shi ma bai da wani sufofi ɗin a nan biran cewa in matan shi ne ya abata lima ta abu da ma la ya sma'u wa la yi busiru wa la yi guni an kashe an ma'ana ibrahim yana so annabi yana so ya nuna wa cewa wa'annan gumakan da iyan suke bauta ba su ta atawa saboda mene ba sa ji ba sa gani rashin ji da rashin gani ya sa ba cancanta abota masu ba haka ne ko ba haka ba da ya zo ya sassara gumakan nan ma sai da sake gaba masa wannan abin fasalu in kana da kuna ko sun ma nake so ala wai sun ga suka ce a me suka ce sun ba su alu min kanu yan da kuna eh in anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabirum hadha fas'alu min kan qalu fas'alu min kana yadquna ko faraja'u ila anfusihim qalu innakum la antum zalimuna sun manuki su ala ru'usim la qad anta ma haula'i yantiquna kaga sai da kesin wajen ku tambaye su saboda mene ya san ba sa magana rashin magana kuma tabbace ta tsufface wanda ke disqualified abota abu ba zai ibada umarni ba kenan ba magana kun fahimta to da ya kai su bango suka gane ka sun kuskure fa shine sai ce to afata abuduna min dula ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum to sai ku bauta abinda baya ji baya gani sannan bai amfani da ku kuma bai cutar da ku ibrahim sai fushi ce uffil lakum wal ma ta'buduna min dullah tar da ku da abinda kuke bauta min dullah afala ta ba ku da hankali kenan kenan rashin ji rashin gani wannan siffa ce ta gumaka amma yan bid'a sai kuma su dauka su tabbato da Allah wannan abin kun binci abin can sotul an'am sotul araf Allah ya sake buga irin wannan misalin ko inda yace allahum arjulun yamshuna biha am lahum aydun yabdishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha sai Allah ce mene am lahum adhan yasma'una biha sai ce inhum illa kal an'am bal hum adall ulaika kal an'am ko bal hum adall Allah yake cewa ku tambaye su wannan gumakan da ake bautawa suna da kafa da suke motsawa ne ba sa iya suna da hannu suke kama babu suna da idan kallo babu suna kunnen ji babu to ya za a bauta wannan kun fahimta wanda baya ji baya gani bai iya motsi bai iya kaza bai iya kamawa an mai laifi bai iya komai ta za a bauta mashi Allah ce wala kai wannan sun zama kamar dabbobi sun ma dabbobi bata malin shi ne cewa Allah ya cewa wannan rashin siffofin suna cewa ba za bauta bai canci da abota mashi ba shi yasa wanda ya mai da Allah ya kore mai siffofi ya mai da shi siffa ce ba zan iya faɗa ba Allah kyauta yau na fatan fahimci wani abu to da haka aqidar salaf wallah jama'a ita ce kaɗai mafita ina fatan fahimta in ka je ka samu salaf tun daga kan sabon manzon Allah ta biya kaf suna imani da siffofin Allah ne a yadda suka zo ba sa masu tawili ba sa murɗe ma'anarsu su koma iyakar sarransu kamar na ce muku shine duk wani bid'a abin da yasa suke musun tsohon Allah suna siffanta Allah da mutane ne amma mu ahlus sunna ba ma siffanta da Allah da mutane in aka ce Allah na ji ko kuma Allah na sakowa daga sama sai ga a to ni sakowa daga gida na haka nake to kenan haka Allah kaga sai da kamanta Allah da kanshi tukuna kenan sai ce kai wannan ba zai yi ba to mu ahlus sunna ba ma yi wannan kamantawa ma gaba daya ina fatan fahimta so aqidar salaf ita ce aqida mafita kadai wanda ba ta mu gurbata ba ta yi imani dukkan hadisai da kuma dukkan ayi a yadda suke su kuma khalaf so saka suka watsi suka kin imani da hadisai da ayi suka gabatar da kwakwalwarsu ita ce a gaba shi yasa mun karanta da ku cewa imam ibn iz al-hanafi ya kawo wasu karatuka cewa yadda yan ilimin falsafa da mantiki da masu naki da suke karewa da dana sani na karanta muku wannan hadisan a baya ko kun ce wani maganu a baya mai so je ke ɗauki littafin al'aqir dawasiya sharhin nata na imam ibn abil izil hanafi a daidai inda imamu dawi ke cewa fa man rama ilma ma qudira anhu ilmuhu hajabahu maramu an khalis at-tawhid safil ma'arifa to daidai wannan wajen ya tattauna kawo juwaini gazali shaharu satani wannan duk malaman ilimin kalam ne wayannan dukkansu mu'tazilawa ne wasu ash'ariyawa wasu ga sanan dukkansu sai da mala ya kawo kafin su mutu suna da nasarar kuma wani aqida din imamul ghazali ya nisa cikin ilimin falsafa da ash'arinci da tawilin sifofin Allah amma da yake Allah ya ga da gaske ki a zuciyar shi da sharrawar shi sai ya gane hanyar salaf din sai mafuta a ce gaba ɗaya sai ya dawo rakewa na abin da yake yi aka ce ya mutu ya mutu mene da bukhari a kirjinsa ya ce ya gada ya asarar rayuwa shi sa da ya tuba gab da rasuwar shi sai ya madar littattafai iljamul awam an ilmin kalam jan kunnan wawaye daga ilmin kalam sa masalin zami ya madar rubuta saboda wawaye kasa fada saboda shi yanzu ya shiga ciki ya nutso ya nutso sai ga ba mafita Allah ya taimake shi fito sai ya rubuta wannan littafi din Imam Ghazali ya sake rubuta Tahafutut Tahafut yace shirman banza hayaniya kawai surukutai ya rubuta yi wani abu haka ya rubuta littafai yana radda wani abu abul hasan al-ash'ari wanda mutane suke dangantuwa gan shi al-ash'ari ash'ariyawa din nan haka shi ma ya tashi mu da ya tuba daga ƙida ash'ariyanci sai ya maza ya rubuta littafai don ya raddin wannan abun ya rubuta al-ibana an usulid diyana littafi ne muna da shi malam albani ya karanta a kasar ban namanta adadin kasa kasa al-ibana an usulul diyana bayanin asalin addinai nan da nan sai bayani mene bayanin asalin addini nan da nan sai rubuta yana raddin wannan akida sannan yazo sake rubuta littafi na bisunan shi maqalatul islamiyina wa ikhtilafil musallina shi ma yana raddi akan wannan haka nan al-imam juwayni shi ma yazo ya tuba daga wannan akida din yanzu shine ma yake cewa shi yanzu ya zai da Allah yanzu ga shi ya girma ya yi ilimi ya yi ilimi amma kuma bai san Allah ba ɗalibai suka je gaishe kace to kai wani eh ka san abin da kake ka san aqidar ke zuciya kace na sani sai ce ka goda Allah ni yanzu gashi nan ni ban ma san me zan ce ba iyaka ilimi da dai kawai shine kaza mumkinun gair mumkin haza jawharin haza gair abinda na iya kenan amma ba Allah ba qala rasul ce to ni yanzu in ba Allah ya danke da rahama ba ya zan kenan sai ce yanzu gashi duk na gama karatun amma abinda nake fata shine in mutu aqidar tsofaffin mutanen garinmu irin tsofaffin da ba ruwansu Allah ne suka sani da manzan Allah ko ba su ga cini ke to fatar da yake shi ne Allah ya shirin shi a wannan aƙida ɗin duk ya gama wani abun ba ina fata fahimta da da muna kira duk wannan irin balla ku watsar da su duk ne shi wahala ke kuma duk wanda ya shiga wannan aƙidin ina ga muku sai ka same shi a ruɗe dukkan bi su gani duka a ruɗe suke wallahi na ga maka sai magana ta hada sai ga kawai in ga kama nan sai saki nan sai kama nan sai ba ka sami shi mustaqibi a ciki ba yau na fatan kun fanci wannan abu da haka muna kira ga mutane saki aqidin da suke saban na salaf a kama aqida salaf wanda zaka zauna lafiya ka gani za aqida ta in ba ni rawa a ciki ba na cewa mumkin gair mumkin law kana kaza la kana kaza la lazima an yakuna kaza fala budda an yakuna kaza iz kana kaza in ka zo na wani halal in ka ce me ka ce maka Allah ya ce annabi ya ce kawai sai ja burkin huta shikenan ina fatan fahimta wallahi ilmu salaf shine mafuta a cikin abin shi yasa muka sa littafin ash-shari'a ta Imam al-Ajurri ba dan kuma samu da murayar da ilmin salaf game da aqidar musulunci ash-shari'a ta Imam al-Ajurri muna nan mun fara muqaddima min kasar guda shida zuwa bakwai a nan muke tattaka sai an shiga littafin za ka jin aƙidin sahabban manzan Allah da tabi'ai na gari a alamul huda za ka jin aƙidarsu da isnadi har zuwa gare su ingantacce kuma ina fata mun fahimta amma dole aƙidin cewa Allah baya sama Allah ba ta da isnadi amma muka ce Allah na sama sai mun kawo ka qala haddathana haddathana har zuwa ga maliku qala haddathana har zuwa ga sauri qala haddathana ga ibnu sidina haddathana sa'id ibn musayyib haddathana anas bin malik duk sai mun kai muka hawaja mu da isnadi muke aqidar su kuma fa wanda ce maka Allah bai da mu suka ce ina isnadin ta yayi to abin da yake faruwa in an ce aledu a larabci in wani mawaki ma ya ce kaza ina fatan fahimta shine kalmar taymiya na masraddi wa izasta dalla yaqulu qala al-afdalu ana kafa hujja da Allah ce annabi ya ce shi mene shi kuma sai ce qalal akhtal ibnu ya ce wa qulu qala Allah jalla jalalu wal mustafa al hadi wala atawwalu in ka tambaye ni akida sai ce maka Allah ya ce annabi ya ce annan Muhammad ya ce shi da akida da su kuma can gofa wa idza sadalla yace qubhal liman nabadal qur'ana wara'ahu tir da wanda ya ji qur'ani can baya da hadisi wa idza stadalla idan zai kafa hujja qala al-aqdalu sai ce ai muwaqi aqdali ya ce kaza ina fatan fahimta sai mun zo karatun lamiya din za ta tuna maza in za a lokaci ya kure mana insha Allah yau karatun ya tike a magana biyu ko ba haka ba to nan zamu ja burki sai in Allah kai gobe insha Allah ta'ala abin kada Allah ya sa albarka Allah ba mu lada kuskure Allah ya shafe mana Allah ka ba ka samu zama lafiya wannan matsaloli ke fama Allah ka shige mana gaba cikin matsalolin nan Allah ka mana maganin matsalolin ya Allah Najeriya mun gode ya Allah an sa mata bama ba mai tamfon bam bam bam na ruguza kasar Allah ka kida ta rushe amma muna tuba ga Allah laifukan mu nisa ake wannan abu yanzu wancan abu da muka ba ku labari na Rasha na rikicin gida mu wani rikici ba sa Najeriya ba an sa rikicin kabilanci an sa rikicin addini an sa rikicin siyasa an sa tattalin arziki amma har yau Najeriya tana a Najeriya wallahi rahama Allah ce kawai haka Allah muna tuba Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka kinsa mana tsoronka ka ba mu yin abin da ya kamata Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tahawun bi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa sibai wa absarina wa quwwatina ma ahitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusalli alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina la yarhamna subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh